إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي قبل كراتم من وانا مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية يومنا رانا الحميس wacce ta daidai da ranar goma ga watan zulqada hijira 1443 wanda ya daidai da ranar tara ga watan 6 2022 miladiya yau karatunmu bangaren mustarau hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalai hadis wallafar a doktor mahmud ahmad al-tahan hafizahullahu ta'ala wanda wannan shi zai zama darasi na 26 a cikin wannan littafi in ba manta ba har yanzu muna nan cikin fasali na uku da yake magana akan alkhabarul mardud khabar wanda yake ba karbabbe ba hadisai wanda ba karbabbu ba sannan mun shigo gabar da take magana akan almardudu bi sababi ta'anin firrawi wato khabar din da ake aka mayar da shi hadisan da aka mayar da su aka ki karban su saboda sababin suka da aka yi dangance da marwaicin hadisin sukar ta bangarori guda biyu akwai suka ta bangaren adalarsa wanda mun gama bayani a kansu yanzu mun shigo bayani a kan suka ta dalilin abin nan sassaucin harda wanda aka soke shi saboda karancin dabut wato rashin kiyaye a wanda ya kamata wanda shi ma mun ambaci sababba da yawa da suke janyo wannan wanda kuma kowane sababi wato da ya janyo kuma sai a yi wa hadisin wani suna da za a gane wannan hadisin ga sababin da ya sa wato ake kiransa da suna kaza to har muka zo sababi na ƙarshe sababin da yake janyo a soki har da marwacin hadisi wanda shine mukhalafatu siqat ya zamo ya sabawa amintattu ya ruwaito abin da ya sabawa amintattu wannan ya nuna shi bai kiyaye abin da kyau ba su ne suka fi shi kiyayewa mun gane shi kadai ya saba wa sifat to wannan yana faruwa ta hanyoyi da yawa daga ciki a karatunmu na bayan mun ji al-mudraj sannan darasinmu na karshe muka karanta al-maqlub sannan muka karanta al-mazidu fi muttasilil fi muttasilil asanid haka ne yau za mu tashi al-muttarif za mu tashi al-muttarif me ake nufi da muttarif ga malam zai ta'arifi ya ce awalan ta'arifuhu ta'arifin hadisi muttarif alif lugatan a lugar larabci idan aka ce al-muttaribu ya ce wasmu fa'ilin wasmu fa'il ismu fa'il ne shi ma yawancin sunayen hadisan zaka ga asma'ul maf'ul ne wanda aka yi kaza ɗinsa wanda aka yi masa kaza haka zaka gani shi ma wannan ismu abin nan amma shi wannan al-muttarib ba ismu maf'ul bane ismul ismul fa'il ne an gane al-muttarib akwai inda an ce al-muttarab ko wani abu to ake al-muttarib zama ismu fa'il mana hadisan da yake muttarib ne min al-ittirab daga kalmar al-ittirab me ake nufi da al-ittirab ce wa huwa ikhtilalul amri shine sukurkucewan al'amari ma'ana al'amari ya samu tasgaro ya sukurkuce ya samu baraka wa fasadu nizamihi da kuma lalacewar tsarinsa an gane abinda aka san ga yadda tsarin sai yake amma sai tsarin ya cakulkule shine fasadu wato fasadun nizam tsarin abu ya canza ya cakulkule to nan sai a ce wannan abu ya zama muttarib abinda yake gudu a miƙe sai zama yanzu ya canza yana gudu ya gabas ya yi yamma ya haka ya haka ya haka kaga tsarin gudanansa ya canza ana ce masa mai muttalib shi yasa taguwar ruwa wadda ruwa yake yake ɗaukowa kasa in tana tafiya ta yi sama ta yi ƙasa ta yi sama ta kaɗa nan ta kaɗa nan to sai ake cewa ittira- ake ake cewa it- wato ake kiran wannan ittirabul mawj ittirabul mawj shi yasa anan malai cewa asluhu min ittirabil mawj asalin kalmar daga ittirabul mawj ne shine kadawar raƙumin ruwa ko mai sunan shi igiyar ruwa kadawar igiyar ruwa ka san abin nan kadawa take da ƙarfi kuma ta buga nan ta buga sama ta yi ƙasa ta yi kaza idza kasurat abin nan idza kasurat harakatuhu idan kadawarsa yayi yawa wa daraba ba'dahu ba'da ya zama sashin sa yana dukan sashi sashin ya daki sashi wannan ya daki nan nan ya daki nan ruwa sun yi nan sun yi nan sai ana kiran wannan ittirabul maush to da duk abin da ya kasance kuma ya samu irin wannan matsalar ya kada nan ya kada nan ya ki tafiya a bisa tsari daya sai a kira shi muttalib wannan a lugar larabci kenan ina fatan fahimta ba istilahan amma a istilahi na malaman mustalahul hadis idan aka ce al-muttalib shine ma ruwiya ala wajhin ala aujihin ala aujuhin mukhtalifa ma ruwiya ala aujuhin mukhtalifa shine abin da aka ruwaito shi da fuskoki mabambanta juna hadisi ɗaya ne amma sai a ruwaito shi da fuskoki mabambanta juna sannan mutasawiya fil quwwa wanda kuma karfin su daya inda wani ya fi karfi ne to sai a rinjayar da wanda ya fi karfi to karfin su daya Ta- ya zo ta wannan fuska ya zo ta wannan fuska ya zo ta wannan fuska kuma fuskokin sun sassaba wa juna sannan kuma kowanne karfin su daya ba za ka iya cewa a ɗauki wannan awar wannan ba dukkanin su karfin su daya to sai a ce hadisin ya zama muttari ina ba ta fahimta ya ce gaba ta biyu sharhu ta'rif sharhin wannan ta'rifi da aka yi na istilahi zai maka sharhi mai ake nufi da maruya ala wajhin mukhtalifa mutasawiya fil fil quwwa to ga sharhin wannan ta'rifin nan yace ai huwa al hadithu alladhi yurwa ala ashkal al muta'arida mutadafi'a shine hadisin da ake ruwaitowa ala ashkal al muta'arida mutadafi'a akan wato ashkal ya- ko ka kira shi yanayi ko sura ko hoto ko tsari an gane ana ce masa ashkal mana wanda aka ruwaito shi da fuskoki muta'arida masu cin karo ju- masu cin karo da juna ya aka ce shakal da hausa shi ake cewa kala an gane ko shi ake cewa kala shakal din abu to amma kuma ba kala ta launi ba kuma bahaushe ya fi amfani da kalmar kala a kan sabawar launi ce kala-kala abu kaza kala-kala ma'ana launi daban-daban amma shakl baya nufin kala yana nufin ya zamo abun ah, ya tsarin ko yanayinsa yanayin kas- wato abin nan ɗinsa ya bambamta da juna kamar a ce ɗumkuna da- kala da- wato daban-daban ɗumki daban-daban kai an yi maka ɗumki mai dogon hannu kai an yi maka ɗumki mai gajeren hannu kai an yi maka ɗumki mai burode a kirji wannan kuma ɗinkin sa sample ba burode to kana iya cewa wannan ɗinki ne ashkalin muhtalifa kaga nan ba kala ka, ka duba ba ka kalli yanayin tsarin ko in ce abin nan ɗinkin ne Kun- kun gane to hadisin da aka rubuto shi da ashkal muta'arida masu cin karo mutadafi'a wanda suke tu- wato tunkuda da- tunkudar juna wanda ya tunkudu wannan wanda ya tunkudu wannan ta yadda ba za ka iya hada su ba بحيث لا يمكن التوفيق بينهما ابدا تين بذاك يا حدا تكانن سو بحر ابدا باسا حدوا فتكون جميع تلك الروايات متساويه في القوه to sai ya kasance dukkanin wa'annan ruwayoyin kuma sun yi daidai ta fuskar karfi karfin su daya min jami'il wujuh kuma ta kowace fuska بحيث لا يمكن لا يمكن ترجيح احداهما على الاخرى بوجه من وجوه الترجيح ta yadda ba zai yiwu ba ka rinjaye da ɗayansu a kan ɗayan da wata fuska daga fuskokin tarjihi a fuskokin tarjihi su ne muke karatu a a karatunmu na usulul fiqh dama shi wannan ulum na ulumul abin nan a, al'ala din nan a, usul wannan suna shiga juna suna shiga juna koyaushe idan kana karatun mustalahul hadis in ka karanci mustalahul hadis ka karanci usulul fiqh ka karanci lugha ka karanci balaga zaka ga suna shiga junan su misali hatta wannan usulun fit tafsir duka zaka ga kowa yana taimaka ma wani sai dai wani abu ma zaka ga abu ɗaya ne sai dai sunayen su canza sai dai a canza masa suna daga wannan zuwa wannan in gane to ka ga nan muna maganan tarjihi tsakanin al'adilla a cikin usulul fiqh wato abin nan muna magana tsakanin ta'arud bain al'adilla idan dalilai sun ci karo ya za a yi shine karatunmu na usulul fiqh yanzu kuma gashi ya shigo mana nan yawwa ya shigo mana nan ta yadda ba wata fuska da za mu iya haɗawa ba su haɗuwa sannan ba maganar nasku tunda ba a san tarihi balantana a ce wannan ya shafe wannan mun gane sannan ba wani wanda ya fi wani ƙarfi balantana a yi tarjihi ai can mun faɗi fuskokin tarjihi ko da yake sa a jayar da wani akan wani a darasinmu ma da ya gabata mun yi wannan magana to babu fuskar da za ka yi amfani da ita ka rinjayar da wani akan wani mun gane a darasin da ya gabata cikin usulul fiqhi ai mun faɗi wanda ya zo ta hanyoyi da yawa hanyoyi su sun fi yawa hanyoyin da ya zo sun fi yawa fiye da na wancan wanda ya samu malamai da yawa da suka sahaha shi suka inganta shi fiye da wancan ko ya samu kaza na rujuhu tarjih ne to sai zama kowanne daga cikin wa'annan hadisan da suka ci karo hadisi ɗaya ne da aka rawaito shi ta fuskoki daban-daban ba wata fuska da za ka rinjayar da wannan akan wannan ya wato ƙarfinsu ya zo daidai to sai ce wannan hadisin ya zama muttari ya zama muttari mun gane gaba ta uku ya ce shurutu ta haƙuƙin ittirab sharuɗan da ake bi don a tabbatar da ittirabi kafin a ce wannan hadisin muttarib ne ya zama wannan da'awar ta zama karɓaɓɓiya sai an cika wa'annan sharuɗa ya ce ya tabayyano minan nazar minan nazar fi ta'rifil muttarib wa sharhihi yana bayyana a gare mu daga nazari da muka yi a cikin ta'rifin hadisi muttarib da kuma sharhin ta'rifin da aka yi abinda zai bayyana gare mu annahu la yusamma al-hadisu muttariban ba a kiran hadisi da suna muttarib illa idza tahaqqaqa fihi shartani sai dai idan an samu sharuɗa guda biyu sun tabbatu a cikinsa sannan ake ikiransa da me da suna muttari wa huma wanda wa'annan sharuɗan su ne kamar haka ikhtilafu ruwayatil hadis sabawar ruwayoyin hadisi bi haisu la yumkinu al-jam'u bainahuma tunda ba za a iya hada su ba ta wata fuska daga cikin fuskoki da ake bi a hada mun gane ba na biyu tasawir ruwayati fil quwwa daidaiton ruwayoyin ko daidaituwar ruwayoyin a cikin karfi ta fuskar abin da ya shafi karfin su ya zo daya bi haisu la yumkinu la yumkinu tarjihu ko tarjihu ruwayatin ala ukhra ta yadda ba zai yi a rinjayar da wata ruwaya akan wata ba karfin su ya zo daya a gane kuma ba a san tarihi ba balantana a ce a yi nasko ci wannan ya shafi wannan duk wannan ba a samu kuma karfin su daya to idan wa'annan sharuɗa guda biyu suka cika to hadisin ya zama mai ya zama muttali amma idan tarajjahat ihdar ruwayat al ukhra amma idan ɗaya daga cikin ruwayoyin ta rinjaye daya ta fi ɗaya karfi ta fuskokin da ake bi a rinjayar din aka samu ga wata ta rinjaye wannan aw amkana al jam'u bainahuma bi shaklin maqbul ko kuma ya kasance zai iya yiwa a hada tsakaninsu su amma da salo karɓaɓɓe tunda akwai wata haɗawar da ko an yi ta malamai ba sa karɓa hayar ba a bi ƙa'idodin haɗawar ba to idan har an samu wannan wata ruwaya ta fi wata ƙarfi ko kuma zai iya a haɗa su haɗawa kuma da salo wanda yake karɓaɓɓe to fa inna sifata littirabi ta zulu anil hadis to wannan sifa ta ittirabi takan kau daga barin hadisan sai ta kau ta bar hadisan sai ya zamo yanzu hadisin ba muttarib bane baya tare da wannan sifa ta ittirabi wa na'malu bir riwayati rajiha fi halati tarjih daga sai mu yi aiki da ruwaya mafi rinjayi a halin rinjayarwar idan ita ce aka samu aw na'malu bi jami'i riwayat ko mu yi aiki da dukkanin ruwayoyi guda biyu fi hali imkanin jam'i bainahuma a halin da zai iya yiwa a hada su tsakanin biyu ya ce ai wannan ga yadda ta yi wannan hadisin ga inda yi wannan ga inda yi haka sai a yi aiki da kowanne a inda ya yi ina fata an gane wanda shi ne sharuɗan tabbatuwar ittirabi kaso na hudu aqsamuhu kashe-kashen ittirabi wato kashe-kashen hadisi muttarib كشكشان حديث مضطرب يتي ينقسم المضطرب بحسب مو- بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين يتي حديث مضطرب yana kasuwa da gwargwadon gurin da ittirabin ya abku a cikinsa to dan yana kasuwa gida biyu akwai muttaribus sanad akwai wa muttaribul matan akwai muttarib na isnadi hadisi da yake muttarib amma a isnadinsa a sanadinsa akwai kuma muttaribul matan wanda yake muttarib ne amma a matani matanin ne ya zama muttarib wannan kuma isnadin ne ya zama muttarib wa gane yace waqul ittirabi fi sanadi aksar amma abkuwar ittirabi a isnadi yafi yawan faruwa yafi yawan faruwa to alif sai ce muttaribus sanad mu fara da muttaribus sanad hadisi da yake muttarib a sanadi wa misaluhu misalin sa hadisu abi bakar radiyallahu an hadisu sai na abubakar radiyallahu an annahu qala shi sai na abubakar yace ya rasulullah ya ma'aikin allah araka shibta ina ganin ka kayi furfura qala sai annabi ya ce shayyabat ni hudun wa akhwatuha suratu hudu da yan uwanta su ne suka sa ni furfura hadisi imam turmizi ya fitar da shi a kitabu tafsir tafsir suratul waqi'a a juz'i na tara shafi na 184 tare da sharh tuhfa sai dai mai takhrij ya ce lakin rawahu bi lafzi shi turmizi ya rawato shi da lafazin shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat an gane zuwa ƙarshen hadisi yace kuma hadisi ne hasanun gharib to wannan hadisin qala daruqutni hadisin muttarib ne daruqutni yace haza muttarib wannan hadisin muttarib ne fa innahu lam yurwa illa min tariqi abi ishaq domin shi ba a ruwaito shi ba sai ta hanyar abi ishaq wa qad ikhtulifa alayhi fihi ala nahwi asharati awjuhin kuma an samu saɓani a kansa wato shi abi ishaq ne fihi a cikin hadisa ala lahu asharati auje a kan wato kusan fuska goma aka samu mai aka samu saɓani an sassaɓa wa juna a cikin isnadin zuwa gare shi shi abi ishaq ta wajen fuskoki sun kai fuska goma faminhum daga cikin marwaita man rawahu mursalan akwai wanda suka rawaito shi hadisi mursal akai irsalin sa ya zama hadisi ne mursal wa minhum man rawahu mawsulan wani kuma ya rawaito shi mawsul da sanadi mawsul wa minhum man ja'alahu min musnad abi bakar wasu daga cikin su wanda suka sanya shi daga musnad na sayyidina abubakar cikin masanid wa minhum man ja'alahu min musnad sa'd wasu kuma suka sanya shi a musnad na sa'd wa minhum man ja'alahu min musnad aisha wasu ma suka sa shi a musnad aisha wa ghairi dhalik da wani wannan warwatuhu siqatun kuma marwaitansa amintattu ne la yumkinu tarjihu ba'dihim ala ba'd bayyuwa a rinja yadda ɗayan su sashen su akan sashi wal jam'u muta'azzir sannan kuma hada su din kuma ya ta'azzara an gane hada su ya ta'azzara to da wannan sai ya zama hadisi ne zama muttalib amma muttalibus sanad a isnadin ne aka samu matsala an fahimta ba muttaribul matan wanda ya zama muttarib amma a matani mai saluhu shi kuma misalin sama rawahu tirmizi hadisin da imamu tirmizi ya rawaito an sharik bin abi hamza an sha'abi an fatimata binti qais radiyallahu anha qalat tace su ila rasulullahi sallallahu alaihi zakah an tambayi annabi dangance da zakka fa qala sai annabi yace inna fil mali la haqqan siwa zakah ai dukiyar mutum tana da wani haƙƙi banda zakka mana ko bayan zakka akwai wani haƙƙi a cikin dukiyar mutum wato akwai wani haƙƙi a cikin dukiya to wannan ruwayan wani ne tirmizi warahu ibn majah wa rawahu ibn majah kuma ibn majah ya ya ruwaito shi min hadha alwajh ta wannan fuskar dai da wannan isnadin bi lafzi laysa fil mali haqqun siwa zakka ba wani haƙƙi a cikin dukiya in banda zakka an gane ko babu wani haƙƙi da za a ce haƙƙi ne babu shi inda ya banda zakka mun gane an ci karo ko ba a ci ba ci karo can an ce akwai wani haƙƙi a cikin dukiya ko banda zakka wanda kuma ya ce babu قال العراقي العراقي كتوا فهذا فهذا اضطراب لا يحتمل التعويل wannan ittirabi ne da baya iya daukar wani tawili taracen karo ne da ba da za ka awwala shi ba za ka iya hada su ba kuma ba za ka iya karfafa rinjayar da wani akan wani ba da haka ya zama muttarib amma a mata ne mun fahimta wannan shine misalin sa gaba ta biyar mimman yaqa'u mimman yaqa'u mimman yaqa'u littirab daga wa ittirabi yake abkuwa daga wa daga mutum ɗaya ko mutane daban-daban ko kaza shine yake tambaya hakan kawo karatun da sigar tambaya ya fi shiga cikin kwakwalwa ta ɗalibi cikin ko mace zuciya ta ɗalibi an yi tambaya a bada amsa yana da yana da muhimmanci wajen karatu to ce daga wa ittirabi yake abkuwa alif yace qad yaqaw al-ittirab min rawin wahid ittirabi yana iya abkuwa daga rawi guda ɗaya bi an yarwi al-hadith ala wajhin mukhtalifa ala awjihin mukhtalifa ta yadda zai ruwaito hadisi amma akan fuskoki daban-daban na a samu ya rawaito shi da wata fuska wani gurin ya rawaito shi da wata fuska wani gurin haka kuma rawi ne guda ɗaya ba na biyu wa ƙaryar littirabi min jama'atin kuma yana abkuwa daga jama'a mai yawa su rawaito hadisi guda ɗaya amma fuskokin su saba ji an yarwa kullum minhum alhadisa ta yadda kowanne daga cikin marwaitan zai rawaito wannan hadisin amma ala washin yukhalifu riwayat al-akhari ta wata fuska da ya saba wa ruwayar sauran to nawa ana samun ittirabi ta nan bangaren gaba ta shidda sababu da'afin muttalib sababin da yake janyo hadisi muttalib ya zama mai rauni yace wa sababu da'afin muttalib sababin da yake janyo hadisi muttalib ya zama mai rauni shine ana littiraba yush'iru bi adami dabti bi adami dabti ruwatihi shi ittirabi yana sawa mutane shi'uri su ji a jikinsu bi adami dabti ruwatihi cewa marwaitan hadisan nan ba su da dabut dama muna magana akan almadlul bi sababi ta'anin abin nan fi dabut wato abin nan ta'anin fi rawi ta bangaren dabut wanda aka soke shi ta dalilin wato wanda aka mayar da shi saboda suka a tattare da rawi amma kuma suka ta bangaren dabut dinsa to ittirabi ko shakka babu yana sa a samu wannan tunanin cewa marwaitan wannan hadisin ba su da dabat ba su da kiyayewa wanda shi yake janyo ya zama mai hadisin sai ya mawa da'ifi domin ana son wanda zai rawaito hadisi ya zama tamu dabat a cikin ta'arifin hadisi sahihi dole ya zama mai tamu dabat yarwihi adlun dabitun an mislihi a wajen ta'arifin hadisin hasan shi ma haka ya zama dabit ne amma khafifu dabt an gane ko wal hasal al ma'ruf turqan izghadat rijaluhu la kastahihi ishtahara gaba ta bakwai ta ƙarshe ashhurul musannafat fihi mafi shaharar littattafan da aka wallafa wajen bayanin hadisi muttalib akwai kitabul muttarib fi bayanin muttarib na alhafiz ibn hajar shi ne mafi shahara to in ji wannan sai mu tafi al-musahaf al-musahaf shi ma wani nau'in hadisi ne na biyu mun gane musahaf shi ba duk suna karkashin wato mukhalafatu siqat sabawa amintattu ta'rifuhu alif ta'rifuhu ko kuma awwalan ta'rifuhu na farko ta'arifin hadisi musahaf lokacin a lugar larabci in aka ce musahaf al-musahaf ismu maf'ulin ne min at-tashif ismu maf'ul ne daga kalmar at-tashif wa huwa al-khata'u fi as-sahifa wanda shine yin kuskure a jikin takarda wato wajen rubutawa wajen rubuta hadisin wa minhu as-sahfiyyu daga nan ake samo kalmar as-sahfiyyu wa huwa man yukhti'u fi qira'ati as-sahifa shine wanda yake yin kuskure wajen karanta takarda da take da akwai rubutu a jikinta ka duba alqamus juzu'i na uku shafi na 166 sun ambaci wannan fa yataghayyaru ba'da alfaziha bi sababi khat'ihi fi qira'atiha da ka sai wani sashi na lafuzzan sahifa din ya canza بسبب خطئه سبب كسكرا في قراءتها وجن كرنت صحيفة ده وجن كرنت تكرر يا كرنت ده كسكري سي وسو لفظا تسو تشانزا to wannan shi ake kira at-tashif an gane takardar da ake mata wannan ko hadisin da ake masa wannan sai a ce masa al-musahaf wannan a lugar larabci ba istilahan amma ta'arifin sa istilahi shine taghyirul kalimati fil hadis canza kalma a cikin hadisi a canza kalma a cikin hadisi ila ghairi ma rawaha siqat zuwa ga sabanin abin da amintattu suka ruwaito ta zama kalmar an canza ta daga yadda amintattu suka ruwaito ta lafzan aw ma'anan ta bangaren lafazin ta ko ma'ananta ko a canza lafazin ko a canza mai ma'anar wajen karanta ko rubutawa to wannan shi ake cewa tashif an gane wajen karanta a jikin takarda ko kuma wajen rubutawa wannan shine gaban farko da ta yi mana ta'arifi na biyu ahammiyatuhu wa diqqatuhu muhimmancin wannan ilimi ilimi game da tashif da kuma wa diqqatuhu da kuma kasancewansa da kuma zurfinsa diqqa yana buƙatar ilimi mai zurfi kafin mutum ya iya gano irin wannan matsala a cikin ilimin hadisi to shine gaban za ta yi magana ya ce huwa fannun jalilun daƙiƙun ilimi game da tashifi wani fanni ne mai daraja ko mai zurfi an gane ko ilimi ne wanda yake sai an zurfafa sosai ake samunsa aka ce abu da ne abinda za a ce siriri ne kwarai abinda yake siriri kaga ya ɓuya kwarai sai mai zurfin abin da yake iya ganinsa ko yake iya jansa ya ce aka baka igiya siririya aka ce ka rike ta ka hau wani abu kaga duk a hankali za ka ta cire saboda ta zama siririya kwarai tana bukatan taka tsantsan an gane to da abin da aka ce daqiq ne abin da yake siriri ne an gane sosai sai masu zurfin tunani suke iya gano bakin zara wa takmur ahammiyatuhu fi kashfi al-akhta kuma muhimmancin wannan ilimin yakan buya a cikin wato yayi kurakurai mahimmancinsa sai a lokacin wato a cikin yayi al'akta kurakurai da mutane suke tafkawa ta nan bangaren to a nan muhimmancin sai ke shigewa ya buya sai lokacin da kurakuran suka fito ake gane kai lalle ilimin nan yana da muhimmanci lalle ilimin nan yana da muhimmanci sosai a nan ake gano muhimmanci sa lokacin da aka yayo wasu kurakurai aka gano nan ga abin da ya janyo nan kaza ga matsala kaza nan kaza ne aka samu shi yasa kaza ya zamo kaza to na ake gano muhimmancin wannan ilimin inda an tafi akan wannan matsalar to da sai ta haifar da matsaloli da yawa amma sakamakon gano matsalar sai aka warkar da mutane daga rudani to kaga nan sai zama abin yayi muhimmanci allati waqa fiha ba'd ruwat yace idan an yayi kurakurai da wasu daga cikin wani sashi daga cikin marwaita suka fada ciki to a lokacin ne ake gane muhimmancin wannan ilimin wa inna ma yanhadu bi ab'a'i hadhihi al-muhimma al-huzzaq min al-huffaz kadar qutni yace kuma waɗanda suke zabura wajen ɗaukar nauyin wannan muhimma din wannan aiki mai muhimmanci sai al-huzzaq hazikan malamai min al-huffaz daga cikin mahardata wato al-huffaz a hadisi wani mataki ne mun faɗe shi a baya wanda malamai suke cewa shine wanda ya ya ya hardace mafi yawan hadisai ta yadda hadisan da ya fi sani sun fi wanda bai sani ba yawa to shi ake cewa alhafiz shi sa kajan alhafiz ibn hajar alhafiz kaza hadisan da ya sani sun fi yawa fiye da wanda bai sani ba to ire-iren su su suke daukar nauyin wannan muhimma din kaddara kutuni kamar imamu daru kutuni shi yayi ya taka rawa ya gudun ya bada gudunmawa sosai a wannan fagen kaso na uku taqsimatuhu kashe-kashensa karkasuwarsa ya ce ƙasamar ulama'u al-musaffaf ila salasat taqsimat ya ce malamai sun kasa hadisi musaffaf ila salasati taqsimat zuwa kasuwa uku sun kasa shi gida nawa gida uku kullu taqsimin bi itibari kowace kasuwa ta hanyar lura da wani abu wani abu za a lura to sai a sashi wannan yana cikin wannan kasa an gane in an lura da wani abu sai a sashi cikin kasan da aka sashi amma dai kashe-kashen ba za su wuce uku ba wa ilaika hazihi taqsima yace to karbi ga kashe-kashen nan alif na farko bi itibari mawqi'ihi yana kasuwa ta hanyar lura da gurin da tashif din ya abku a ina ya abku anan ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى يبنى ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين شي حديث مصحف ينا كسوة تهني اللورا دا قرن دا واتو تصحيف يا أبكو sai zama ya rabu gida biyu wa huma wanda su ne tashifin fil isnad a samu tashifi a isnadi an gane wa misaluhu to misalin tashifi a isnadi hadisu shu'ba hadisin shu'ba an al-awwam bin murajim al-awwam bin al-awwam bin murajim nan sahafahu sahafahu ibn ma'in ibn ma'in da yazo sai samu kuskure wajen rubutawa faqala ko wajen fada sai yace an al-awwam bin muzahim mutanen da da ba wasabi ba diya suke sawa ba ba ba su damu da a sa digo ba an gane to sai ya zo sai karanta shi binin muzahim maimakon binin murajim an gane sai digon akan jimun sai ya zamo ya dora shi akan zahim sai ya zamo binin muzahim shi kuma alhali murajim ne maganan tashifi ne wajen a cikin isnadi mun fahimci wannan na biyu tashifin fil matan akwai tashifi a matani shi kuma wa misaluhu misalin sa hadisu zaid bin sabit hadisin zaid bin sabit annan nabi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjidi ihtajara fil masjid ma'ana ya rike wani guri ya kewaye shi da tabarmi a cikin masallaci ta yadda zai mai da gurin gurin ibada na wani lokaci an gane sai annabi ya sa aka sa tabarmi aka zagaye masa wani guri sai zama wannan gurin zai shiga ciki wata ibada ta wani lokaci ka wani ihtazara fil masjidi to sahafahu ibn lahi'a ibn lahi'a da yazo shi kuma sai ya tashifi fa qala sai ya ce ihtajama fil masjidi annabi yayi kaho a cikin masallaci kun gane ihtajara kawai ra'un din ce ta koma mimun kun fahimta ihtajama yayi kaho ihtajara kuma ya killace guri a masallaci nan kuma ihtajama yayi kaho to wannan nabiyin tashifi ne kun fahimta kuskure ne wajen fada kuskuren rubutawa ne ko fada to wannan bi itibari mawqi'ihi muka yi magana ba bi itibari man sha'ihi ta hanyar lura da inda tashifin ya taso waye tashifin daga wajen wato man sha'ihi abin da ya janyo shi abin da ya kago shi shine bangaren ji ko gani malam zai ambaci wannan yace wayan qasimu bi itibari man sha'ihi ila qismaini aidan to shi ma in an lura da wato inda tashifin ya kagu abin da ya janyo shi shi ma ila qismaini aidan ya kasuwa gida biyu aka ce mansha shine a kaga abu a kirkire shi kuwa wato wurin da aka wato wurin da aka kirkira abu an gane qul huwa allazi ansha'akum Allah shine wanda ya kage ku kage halittar an fahimta to da kasuwa gida biyu wa huma wanda su ne tashifu basarin tashifi na ido ya zama abin da ya janyo matsalar ido ne gani ne wajen gani ne aka ga abin ba daidai ba nan daga nan ne tashifin ya kagu aka kirkiro shi gani ne matsalar gani ce wa huwa al-aksar wanda wannan shi yafi yawan faruwa ai abin nan yashtabihu al-khat على بصر القارئ يشتبه الخط على بصر القارئ rubutun ya takule a kan idan mai karatu sai zama rubutun ya takule masa imma liraza'atil khat ko don kasancewar rubutun ya tsufa kun gane rubutun ya tsufa sai ya hada takarru ya duba ya duba sai ya tsammanin kaza ne sai a samu tashifi au adami naqtihi ko kuma rashin yi wa rubutun wasali a wannan ɗigo ya zama an yi rubutun ba ɗigo kamar irin rubutun su ibn taymiya wanda ake cewa almashqu idan aka ka tsoma tawadiya a cikin alkalami a cikin tawadiya an kamur ba a ɗauki alkalamin sai sai tawadiyan ta tsotse kaga babu babu ɗiya kenan to irin wannan karatun rubutu in ka zo karanta shi wani lokacin ana samun matsala ta tashifi in ka zo karantawa sai idan ka yi gane maka abin da ba haka shi ake nufi ba an gane wa misaluhu to misalinsa faɗin annabi da ya ce man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal duk wanda ya azumin ramadana kuma ya bi bayansa da shida a cikin watan shawwal nan sahafahu abubakar asuli abubakar asuli shi kuma sai ya samu tashifi ana faƙala sai ce man sama ramadana wa atba'ahu shay'an min shawwal kaga sittan da shay'an in ba dugo ai ba bambanci tunda digon shirin din babu shi digon ya'un din babu shi waccan alhamza ta sama ita ma sai ta yi kama da ta'un ita kuma kun gane ko sai ce zo sai ce sittan ko zaba ita kanta ma babu ita to kaga in ya zo ko ya ce shay'an wani sittan ne sai wani ya tsammani shay'an to sai aka samu tashifi daga gare shi sai ya ce man sama ramadana wa atba'ahu shay'an min shawwal in an tafi akan shay'an kenan ko kwana ɗaya kai ko kwana biyu kai a cikin shawwal shikenan ya zama ka siya muddahab fa sahhafa sittan da ka sai kuskure wajen fadar sittan sai ce ila shay'an ya canza shi zuwa ga mai zuwa ga shay'an dan sai aka samu tashifi me ya janyo tashifin wannan gani da ido na biyu tashifu sam tashifi wajen ji shi kuma ka ji ba daidai ba ai tashifin man sha'uhu rada'atu sam'i tashifin da zai zama abin da ya kawo shi shine matsalan ji ya zama jin mutum ya yi karanci a bu'du sami ko kuma nisan mai sauraro daga malami ya zama ya yi nesa da malami mutanen da za ka ga malami ɗaya zai zo yana bayar da hadisi akan mutum sama da dubu akwai inda mutane in suka yi yawa sai an samu masu isarwa ma malamin idan tun da can babu lasifika idan ya faɗi to sai an samu wani zakara can gaba da zai ce malam ya ce kaza can gaba kaza saboda mutane sun yi yawa kowa da tawadiya ana rubuta haka idan ya faɗa to sai wani ya isar na gaba su ji to kaga wajen ji sai ya zama wani ya samu matsala ko da na matsalar ji ko kuma an ɗan yi wata hayaniya ko wani abu sai ya zama bai ji da kyau ba sai ya rubuta abin da ya ji alhali kuma da kuskure an gane aw nahwu zalik ko abin da ya kama da haka fatashtabihu alaihi ba'd al-kalimat sai wasu daga cikin kalmomin su cakule masa li kauniha ala waznin sarfi wahid saboda kasancewarsa a mizani na sarfi duka ɗaya ne a mizanin sarfi duka ɗaya ne to sai su rikice masa to sai ya faɗa ko ya rubuta ba daidai ba to na ana samun tashifi wa misaluhu misalin irin wannan hadisun marwiyan an asim an asim al-ahwal hadisin da aka rawaito daga asim al-ahwal ahwal shine mai harar gargi mai hakun sa harar gargi ko eh mai dibi da gefen idan sai su koma gefe yawa sahafahu ba'du to wasu daga cikin marwata sai suka samu tashifi yana fa qala sai yace an wasil al ahdab maimakon al ahwal sai ya rubuta al ahdab an gane ahdab shi kuma mai kusumbi mai kozo a bayan shi mai doro shi kuma shi kuma ahwal ne an gane to wajen ji ne kaga ana a mizanin karo mizanin sarfiya ga ma'aunin su daya ahwal ahdab duka mizanin su daya to in baka ji da kyau ba sai kai tsammanin ahwal aka fada ahdab aka fada to wannan shine harful ba shine a same shi bi itibari man sha'ihi an gare bangaren ji ko sauraro abin nan gani ko ji jin bi itibari lafzihi aw ma'anahu a samu tashifi tashifi ya abku ta hanyar lura da lafazin ko ma'anar lafazin ko lafazin ko ma'anarsa وينقسم باعتبار لفظه او معناه الى قسمين شما تهيا لورا da lafazinsa ko ma'anarsa yana kasuwa gida biyu huma wanda su da tashifin fil lafzi tashifi a lafazi wa huwa al aksar wannan shi yafi yawan faruwa wa zalika kal amsalati sabiqa wannan kamar misalan da suka gabata misalan da suka gabata duka wannan tashifin ne fil lafz to akwai na biyu tashifin fil ma'ana samu tashifi a wajen ma'ana an gane أي أن ينفي الراوي ال... آ... الراوي المصحف اللفظ على حاله al-musahhif za ku ɗauka kakku ce musahhaf musahhif don sai zama ismul fa'il ne abin nan sai zama an yubkiyar rawi al-musahhif shi rawin wanda ya tashifin sai ya bar al-lafza ala halihi sai ya bar lafazin a halinsa yadda yake ma'ana lafazin rubutun yana nan lafazin yana nan yadda lafazin yake haka ya karanta shi ko haka ya rubuta shi lakin yufassiruhu tafsiran yadullu ala annahu fahima ma'anahu fahiman fahman ghayra murad amma sai ya fassara shi da tafsirin da yake nuni zuwa ga cewa ya fa'inci ma'anar wannan lafazin fa'intar da ba haka ake nufi ba kun gane wajen fassarawa shi kuma sai a samu tasrifi amma lafazin yana nan yanda yake wa misaluhu misalin sa qawli abi musa al-anazi fadar abu musa al-anazi yake cewa nahnu qaumun lana sharafun mu mutane ne wanda muke da ɗaukaka Allah ya ɗaukaka mu nahnu min anaza mu muna daga cikin kabilar anaza salla ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi sallah ma yana fuskantar mu kaga wannan darajantawa ne a gare mu annabi yayi sallah yana fuskantar mu yuridu bizalika hadisa yana nufin da wannan magana tashi yana nufin hadisin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ila anaza annabi yayi sallah ila anaza yana kallon dan mashin sa ma'ana a matsayin sutura fa tawahhama annahu salla ila qabilatihi sai ya samu wahamin cewa annabi yayi sallah ne yana kallon kabilansa ya sa kabilansa gaba ya yi sutura da su wa inna bal anazatu huna al harba al anaza anan kuma ana nufin harba wata ƴan gaje ƴan karamar kibiya dan karamin mashi wanda in ka zo sai ka kafa shi sai annabi ya kafa shi sai ya sutura da shi sai ya sa shi yana sallah a matsayin sutura tun sabo bai ne dai musalli wanda ake kafawa a gaban mai sallah shi sai ya tsammanin ai kabilansa ce aka sa annabi ya sa gaba ya sutura da su yana sallah saboda su ya zama ɗaya anaza sunan kabila ne sannan kuma ita ma sandar ana ce mata anaza sai tsamanin kabilansa ake nufi alhali sanda ake nufi to kaga nan lafazin yana nan yanda yake ba a canza shi ba ma'anan ce ta canza saboda ya samu wahami ya fahimci abin ba yanda yake ba gaba ta hudu taqsimul hafiz taqsimul hafiz ibn taqsimul hafiz ibn hajar shi ma hafiz ibn hajar shi ma ya kasa akwai wata kasawa da yayi dangance da tashifi ya ce haza waƙad ƙasar hafiz ibn hajar at-tashifa taqsiman akhar shi ma al-hafiz ibn hajar ya kasa tashifi wata kasawa ta daban faj'alahu qismain ya mai da shi kashi biyu ya kasa shi gida biyu huma wanda suna alif al-musahhafu wanda ya kira shi da suna al-musaghaf suna shi kenan to wanne ne al-musaffaf a wajen ibn hajar yace huwa ma kana at-taghyir fihi bin nisbati ila naqt al-huruf shine hadisin da ya kasance canjin da aka samu a cikin sa in an danganta da digon haruffan ne wajen digon haruffan ne aka samu mai canji tunda su da yawanci ba sa digo to da aka zo wajen digon sai aka samu canji a wajen digo maimakon ya zama ta aka mai da shi ya misali ko abin da ya kama da haka ma baqa'i suratul khat tare da surar rubutun tana nan bata canza ba digon ne kawai aka samu sabani ta yadda kuma in an yi digon kaza zai bada wata ma'ana daban in kuma digo kaza ne zai bayar da wata ma'ana daban to da shi ake cewa al-musahhaf a wajen ibn hajar sannan akwai al-muharraf haka wannan taksim din a wajen shi aka same shi al-muharraf wanda aka yi tahrifin sa shine na biyu wa huwa ma kana at-taghyiru التعريف هنا أتنزع أبدا فسكر سينديك الله يحرفون الكلمة عن مواضعه سنة تنزع كلمة بجرنتا وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى ناقة بنن بانن وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف شنو كما حديثا دا يكسن شي canjin da aka samu a cikinsa shi in an danganta da shakal ɗin harfin ne shakal ɗin harfin na ne aka samu canji ma baqa'i suratul khat tare da cewa suran rubutun tana nan amma harafin ne sai aka samu shakal ɗinsa ya canza an gane sai ka zo ka gan shi kafin ce aka so a yi kafuwau sai ka ga shakal ɗin ya yi kama da na nunun an gane tunda kafo za a yi dan kewaye sai a yi amma dan wutsiyar za ta lankwaso kamar ta nono shi kuma in ka zo zai yi nonon sai zama bai yi dungu ba can bai abin nan ba bai yi abin nan wuyan wawan din ba ko bai yi kan wawan din ba misali ko ya so yi shi bai yi shi da kyau ba sai ka zo sai ka ga yayi kama wajen kafin sai ya zama kamar da shi nono misali ko nonon din kamar da shi kafin kaga nan tashifi ne wajen mai shakal din harafin ba ba digo ba to wannan shi ake ibn hajar yana kiransa al-muharraf an gane kenan sai aka samu al-musahhaf aka samu kome al-muharraf gaba ta biyar ta kusa da ta kusa da karshe yace hal yaqdahu at-tashifu bir-rawi shin tashifi yana kawo illa ya zama an raunana ko wata illa al-qadhu shine zargi ko kuma a ce an maka wata illa a ilimin hadisi to shi wannan tashifin yana kawo ma marwaici wato ainihin illa a illa tashi mana a abin nan ɗinsa a jarraha shi haka misali an gane ya zama an ɗan yi fallasa a kansa ta dalilin wannan ko baya janyo masa irin wannan matsala alif ya ce iza sadara minar rawi nadiran to idan tashifi ya faru daga rawi amma nadir can ba a rasa ba haka zan fassara shi da hausa nadir to fa innahu la yaqdahu fi dabtihi to wannan ba zai kawo masa matsala a hardansa ba ba zai kawo masa matsala ba a gane wannan tashifin ba zai kawo masa matsala ba a hardansa li'annahu la yaslimu min al-khat'i wa at-tashif al-tashif al-qalil ahadun domin ba wani mutum da zai iya kubuta daga kuskure ko irin wannan dan tasifin dan kadan wani lokacin ba wanda zai kubuta daga wannan kowa sai an same shi da irin wannan samu wannan dan kuskure kadan a tattare da shi to wannan baya kawo masa matsala ba wa idza kasura zalika minhu to amma idan hakan ya yawaita daga gare shi fa innahu yaqdahu fi dabti to wannan zai kawo masa matsala a hardansa wa yadullu ala khiffatihi kuma yana nuni zuwa ga sassaucin hardarsa wa annahu laysa min ahli hadha sha'an kuma yana nuni zuwa ga cewa kai wannan ma baya daga cikin ma'abuta wannan sha'anin na ilimin hadisi ya dai sa kansa ne amma baya daga cikin masu sha'ani yanzu likitoci in ka samu wannan rubutu nasa kamar tsutsa da yake in ka samu wanda ya san sha'anin da ga rubutu ya san me ake nufi a gari yana gani wannan ya san kawai wani lokacin fe za a yi kawai sai a yi gaba kawai a yi tsutsa a wuce da ya shi ya san paracetamol ne wannan to shi ma haka wanda suka shahara a wannan ilimin ya zamo ma'abutansa ne to irin wannan rubuce-rubucen da wani duk suna ganewa gaba ta shida ta kusa da ta ƙarshe sababu fi wuqu'in rawi fi tashifil kasir sababin da yake janyo rawi ya fada cikin tashifi mai yawa har ya zama ya kawo masa matsala a bangaren hardansa ya ce galiban ma ya kuna sabab fi yuku'in rawi fi tasrif galiban abin da yake janyo sababi abin da yake yake zama sababi wajen abkawar rawi a cikin tashifi ya zama yana yawaita yin wannan tashifi din huwa akhdhul hadisi min butunil kutub was suhuf shi da ya zama yana ɗaukar hadisai ne yana karɓan hadisai ne daga littattafai da rubuce-rubuce takardu ba gaban malamai yake zuwa ya zauna ba an gane zai je kawai ya samu littafi ne haka ya kwafa ko ya samu ijaza daga wani malami ya je ya ɗauki littafin sai ya kwafa ko wani abu irin wannan ba gaban malamin ya zauna aka karanta masa hadisan to galibi shi ke janyo wannan to wajen kwafawa wajen kwafa sai ya ta kwafowa ba daidai ba wa adamu talaqqihi an shuyukh wal mudarrisin da kuma rashin karbar hadisan daga malamai da masu karantarwa an gane to wanda shi yake janyo wannan matsalan ta yawa ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث أمن هذا أمن هذا شأنهم شيسا limamai magabata suka tsoratar gaba da karbar hadisi daga wajen wannan shine wajen waɗanda wannan shine sha'anunsu me ya sha'aninsu shi ne karɓan hadisai daga littattafai kwafo hadisai daga littattafai ba sa zauna gaban malamai su karanta kowane irin ilimi in baka zauna gaban malami ka karanta shi ba sai an samu da kurakurai da yawa a bakin mutum duk yadda ya kware da larabci ya kaza ka shiga nan ka fita nan kai ta sauraron malamai ka sa malamai a gaba kai ta saurare suna karatu hatta wannan fannin ya zama malamai sun karantar da shi ka saurari wajen malami bila adadin amma kuma in dai ba kai shi karatun ka zauna gaban malami ka yi shi tiriyan tiriyan ba ba a rasa samun mutum da wasu kurakurai ina fatan fahimta shi yasa malamai suke tsoratarwa game da karbar wannan karbar hadisi daga wajen wannan shi waɗanda su ba su zauna gaban malamai sun yi karatu ba to suna hana karban hadisi to ba ma hadisin kaɗai ba kowane irin ilimi kowane irin ilimi akwai haɗari ka karɓe shi daga wajen wanda bai zauna gaban malamai ya yi karatu ba wanda kwafowa ya kawai a littafi ko ya bi tarjama tarjaman hausa ko tarjaman faranshi ko ingilishi yadda yan fina-finan nan suke yan fina-finai wanda suke yin fina-finan nan na hausa sai su ɗauko hadisi littafin hadisi mai tarjama da da hausa ko da ko da turanci galibi sun fi ɗauko tarjaman hausa saboda da hausa ake fim ɗin to sai a tarjama sai a ba malami su kuma masu tarjama ma galibi suna kurakure da yawa wajen tarjamawa din to sai a zo a yi fim ana jan hadisi yayi nan ana bashi wata ma'ana daban wa qalu malamai suka ce la yu'khazu min sahafiyin ba a karban hadisi daga sahafi ai la yu'khazu amman akhazahu min as-suhuf ba a karban hadisi daga wanda shi daga littafi ya kwafo shi ba gaban malami ya zo na ya karbe shi ba suna hanawa saboda gudun fadawa wannan matsala ta tashifi gaba ta bakwai ta ƙarshe ashharul musannafati fi mafi shaharar littattafai da aka wallafa dangance da tashifi alif na farko a tashif akwai littafi mai suna a tashif na imamu daru kutuni ba na biyu akwai istilahu khata il muhaddisin sunansa kenan gyara kuskuren malaman hadisi na imamu al-khattabi sannan akwai jim na uku tashifatul muhaddisin tasifat na malaman hadisi na abi ahmad al-askari wanda su ne mafi shaharar littattafai da aka wallafa dangance da tashifi kuma da wannan muka zo karshen karatunmu na yau insha Allah in muka zo za mu tashi hadisi a shazu wal mahfuz ko darasi mai zuwa insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu dada kurakurai Allah yafe subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله